أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الآن يرحمكم من في السماء كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى شيء كتب عليكم an tsora muku burira an marasa a kanku za a halar ahada kuma zuwa idan ta buka mutuwa alamomin mutuwa suka zo wa ɗayanku suka zo ga ɗayanku inda aka haira in dai ya bar dukiya wanda yake a iya kiran da dukiya alwasiyya abin da aka karanta din shi ne lalle ne ya wasiyya والفؤل يقتله كما لا فعلنا لا يقتله وفشل المفاعل يقتله ومتعلق بذا إن إذا كان فعل الشيء كان ذاتية وتشير إلى ومتعلق بذا شين إلى إذا كان فعل الشيء كان ذاتية يلزم ذاتية فلن تعود وقت دع مستوى تدور ولا أمر على جراره يا سيدي الجار متعلق بإذا to idan a halar ahadu ta ga gulmatu in har mutuwa ta zo wa ɗayan ku a kutuba alaihi wa lalle an dora masa wasiya wanda babu ce a ya kalli ku wato zamu ce ɗayan shi ne idan aka yi da kalli idan ya bar allukiya to yi wasiya a yi wasiya da liwali da yi wasiya kuwa ga mahaifa wanda kada ne da ƴan uwa sai ma abubuwa amma fa da sanin ya addini kusa ya kamata wasiyar da zai ya yi tabbata ya kamata al'adun da adam da Allah zila ala kullu tabbata cewa kada wasiyar tasa ta haura sulhi tattar da haura sulhi manzana sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ƙara ko a angam manzana sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wasiyar kada ta haura sulhi بعدين لمن يتعاون في المسلمين أحسن السلوك والسلوك والتفسير ولا يفعلون الجميع سمعوا بروحية زي في النور بعدين لمن يصير في النور استدراك أحكامه من شيئة الأعلى من شيئة الأعلى هو عمل الشيطان يكون فأمامه تعيده ومامه حتى أن يتعلم كرة وغير مؤشر للمجهول بالمسألة حتى عند المسألين wanda yake ya ƙarfafa abin da jumlar da kamata ta kunsa lalle lalle a yi wasu a yi irin wannan a yi wasu yana alal mutane Allah da masu tsoron Allah da wanda suke tsoron Allah wa haza wannan hukuncin masu an shafe shi an shafe hukuncin ba wai karanta ba ne da ake faɗa shi wasu iri uku ne akwai abin da yake kuma hudu an shafe karantawar da hukuncin gaba an shafe karantawar an shafe hukuncin gaba da kamar misali a ashirin wani ake yi harin dozo sai ya kai goma sannan yake saman ta hannu dozo nono sai ya kai goma yake saman ta hannu wannan shafin karantawar an shafe ba hukuncin gaba a kan kuma inda yake an shafe hukuncin amma karanta a cikin al'ada da za ku yi nan gaba wanda zai yi kafar da kullum da rana a wata kula da zai yi mata kilan hauli gaya da rana an shafe hukuncin amma karanta a wannan kada shi an bukatar samu kuma inda yake an shafe karantawar amma hukuncin da kuma a shehu shafi zazana ya farko ma albarkar to wannan an shafe ne hukuncin da ya gabata da ayatun ya da ayar da take bayanin gano ita ce yau biyu sun lafiyar zalikun da zai ɗan da sai su hajji ne sai وبحديث وكما حديث الله وسيئة المعروف بعدين بس أشياء بقى الوسيلة وأن يأتي مدعي wanda yake da gado su ba a yi siya da shi kuma mutum farko da iko ina la da kula da yake haka Allah ba da haƙi da dukkan ne haƙi da za ku yi da dabara na magana ce za a yi siya ga wanda yake magana za a siya ga wanda yake magana da wasu yi sai mu je shi ya zo ko wannan hadisi da ya sa ta sake ayin da ake ta wani ɓangare ba ta kowane ɓangare su dai mahaifa da yake su kore su ne ba wanda ya ce kore su daga gari shi ya sa yi maka gari ya sa ba a yi wasu ya ke nan gare su yan uwa kuma sun fuska shi ne akwai ɗan wanda yake yana da gado akwai ɗan uwa kuma da ba a yi ba a yi gado to ɗan wanda yake da gado shi ne aka shafe magana sai an masa wasu amma ɗan wanda bai da gado ayyo akwai damar a yi masa wasiya domin zani kamar sauƙin mahaifiya kari kari ba kuma ga da ikirin da yadda ake lissafa ko kuma amini rukuni wanda ta haɗa uwa suka haɗa uwa kaɗai da mahaifin mutum kaga zama amur ta ne amma rukuni to amini rukuni ba shi cikin magada wannan a iya masa wasiya a iya masa wasiya amma kamar amini shahidi ko amini da amini su wannan su ne ba dama a ce za a yi masa wasiya ba a yi wasiya gare su wannan abin dorawa ne a kan dukkan matsoron Allah wannan da ya fara faɗaitarwa a kai da a kan ai haka
من بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
ومن بدله بالتوفيق هو الرؤية yana da damar ce ya fara na akwai wasu lokacin da wasu iya wanda in an yi ta zama a dawa ce an fasa wani misali wanda ya tarbiyyar bawa yake wannan bawa na wasu na mutu ya zama da yanzu ba shi da dama a dawa ya ce ya fasa kashin ya riga ya yi a tarbiyyar ya yi ba a sashe wa tarbiyyar amma ta wajen ya ce in na mutu kanta bawa na kaza to wannan ya iya sauke na cewa na dabbara ta an da horo an da horo ne to da ya kace ba na ma a sauya ba na ma a sauya shi ne tilbiye da ya tilbiye kamar ba da wanda ya musanya wannan magana ai isa a ai wasiyar yi shahid da ya daga wanda yake ya ba da shaida ne ko wasiyar ko ko shi wanda aka yi wasiya ba da masu da bayan ya ji wannan magana da aka faɗa a limahu ma'ana bayan ya sani rawar da kuma aure min al-musu ko da bai ji ba daga wanda zai wasiya ko da bai ji ba amma sun ya sani wani wasu ya yi da su zama a wannan musayi wasiya ai da in sa'in mubaddali ai wasiya nan da aka sauya allah da zai da gwaji na kan wannan sausayi a fili kamutu zahiri makamin makaman إذا ما شف إنما اسمه عليه هو عليه ذاك جعل الذين يمكنون أتكا وسنا ظاهري أن المصر أكاولني إن مجد يسر فيها في السنفة يعني في نبوة الله تبارك وتعالى وكمونو الذي تلقي نسا وقال الذي تلقي نسا ومن الليل إن الله حقيقة وجد سميع يتيني لقول الموسيقى haɗin wanda ya wasiya a yi masani ne da ke min nufi da aike shi wanda wato ya yi wasiya saboda bin alif ba makawa zai sakayya a kai ba makawa sai ya yi sakayya a kai فمن خاف من موسى جلف له اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم kamar ka aka nemo jaraba wanda ya tsoron wato a karkata daga gaskiya yin mutu daga gaskiya wa hafafa wurin sakar a nan akwai kira'a ne akwai kira'a ta fi da shi ne mutum na yin kira'a kuma kuma kira'a da yake ta zo da shaida muwassin muwassin daga wasa wasa da ke muwassin ga yadda sauran karkara da gaskiya kaga musu kuskure a wasu kofin da niyya a yi ya an amma da zafi ya zama da ganganyen niyyar a min jihar da alaƙulu shi wanda zai wasiya ya wasiya da ta hawa sulki au a tafifi ga niyya masu kofin da ya tashi wasiyar sai ya ɗauke kuɗi ya wasiyar gare shi sai ya zama da ruwa ya karɓa ko ko ya ke ba wasiya ba ba galibi sai ka ga manyan masu rubuta wasu tashi sauka sai sa su masu kula da su ya ɗan yanyan su za a ce an ba shi amma an hada ne ka kasu ba shi ne wata kuro domin haɗuwa ba a ba ku ce da wani alhaini ta an kan da ya yi haƙƙi wanda bai da shi shi ya fita zan da a ce an ba da wanda yake da shi to su ba su labarin sai ya wasiya ya ya gyara ya gyara tsakanin su bainal mufi wal musa lahu tsakanin wanda yi wasiya da kuma wanda aka yi wasiya gare shi a bil'amin bil'adi ta fuskar ya umarni da adalci falatu alai wannan ba su yi a kan shi zalika a cikin wannan abin ne a cikin wannan abin ne inda la hakika wani yunuku yau za ka raniyar da wanda suke duba da ne shi wani yunuku jin kai yau jin kai
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا يا وإن ليس ثم لنفسها كتب عليكم الصيام أم فرد أبني أكون أم فرد أبني أكون إذا كنتم إذا كان الصيام أصل إذا ألوك هاني واجب ya kamewa ke yana da amfani da ita a wannan ma'anar inda sai da dama yanzu ke faɗa a ne da zama filin da hana da zama zama kalu kalan kalimar yau da zuciya in na ba ka shi kamewa daga magana ɗan allah ne wa allah ba ka san cewa a yau kan ba zan magana ya sa zan kalimar yau da zuciya a yau kan gaba ɗaya ba zan magana da wani ba wacce na alƙarin malamai kuwa الإنسان كاملا عن شهوة المرء والرجل يرجع من لا تكي في شهوة أو من الأولى في شهوة يوم كان الإنسان يستجيب من الذي يستطيع شريعة من نور الفجر فيقول الفجر له بشرطين وبعد والآن daga sanda alfajir ya ke zuwa zuwa rana kawai ya zama an kane daga sha'awar kitse da al'aura bin ya taɓa wani lallashi amma a yi haka inda niyyar neman sashi ko ibada zuwa ga Allah ta bari ko ka wala ta alfazi ta ba ku samu da zai zama irin yadda aka faranta azumi a kan al'ummun da suka gabace yadda aka faranta a kan wanda suke kafin ko min al'umman na daga al'ummu wa an jiya'i da haka ba annabawa min adama ila nabiyyi tun daga annabi adam har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani annabi da ba a yi masa magana azumi ba la ji za ka kauya min kullu wani sai dai irin azumin da al'ummar da suka gabata suke yi ba daidai yake da azumin ba ta ko'ina ba daidai yake da azumin ba ta ko'ina ba su bin sauri ya ce dangane da farantawa ba wai a kai fira ba gaba da lalata a hukumar ambatan kamantawar fil amri ƙara ƙarfafa magana da kuma cewa mun zawo a wato cewa a mu da aka tsora wa azumi musam ba mu kaɗai aka tsora wa azumin ba al'ummun da suka gabace da su ma an tsora musu azumi shi yasa wannan sai ya koya mana mai juriya ya mai koyi da al'ummun da suka gabace da domin akwai wani nau'i na wahala a cikin abu a la'azan kusa tabo to dai kuka kiyaye al-ma'asiya wato kuma yana tsora a kan wanda suke kafin ku na daga kuma ko dai kuka kiyaye al-ma'asiya sabon allah shi azumi fa inna hu yasiru shahawata yana karya sha'awa allati ya muzawha wanda galibi duk wayannan sabon da ake yin su daga sha'awa ne sha'awa sai take sa samu idan da ba sha'awa da ba za a samu samu ba limatila ne saboda abin da ya hadisi ya ba shan saman misali sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya jama'a samari man istada an yukum riba da wani samu ikon yin aure a cikin ku to lalle ya sa ya auren domin auren ya fi nutsewa ga idanu ya fi kiyaye ga al'aura amma wanda ya kasa yin auren to na shawarar sabo na masa sai azumi domin shi kamar janna cewa ne gare shi ai me yake sha'awar su ce kamar yadda sha'awar ya take yankewa da yake dandaka wanda aka wa dandaka sai a waye gari ba ba sha'awa tare da shi أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيعونه فدية طعام مساكين ومن تقوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون to ayyama kiwa da kiyama shi ayyama din zarafi ne makorin jini amma ana sarfe shi da kalmar kiyama da ta gabata aw bi sumu mukaddar ko ko a ce a cikin da sarfe shi akwai shi mukaddari amma ba a fili ya fito ba shine sumu ayyamin a sannan kuma ayyamin din sai ya goma makorin jini in an zaɓi wannan ne irabin na biyu amma an samu wancan irabin an zaɓi wancan irabin na farko to shi ne ya zamo wato an kasance shi da siyani ko ba a ma'aruda wanda suke abin lissafa wato wanda siya zuba da kuma siyamu ya zama shi ne ya zanta ayyaba da wato kwanuka waɗanda suke da kwanuka wanda suke da ai kala'ila ai ɗan kaɗan au mu'akkata ko a mace mewa wato adadi a mai yi wa tsemewa wakaci da adadin ma'alu da adadi sananne wajen ramadan wanne ne ku aka aji aka samu ku ba azunta shi ne watan ramadan ya ce an mu'akkata ne ha za mu wani aula wannan shi ne abin da ya kamata yi ulama yin mutu an yi yuka don a gano ayyana kwalikan da aka ce lalle a abinda don a gano ayyana kwalikan da aka ce lalle lalle a abinda lalle lalle cewa a abinci to daidai ne wakila wata ce da aka ce ma'anar ba a duba to wanda suke a gaban tanadawa don karɓar baye-baye da wajen ubangiji kwalikan ramadan haka ba da ranar ramadan wakati ne wanda yake aka tanada don karɓar baiwa ta allah ta ba ko ta allah amma a gani ko yaushe ita baiwa ta allah ta zo to tana samun ba wanda ya tsinye karɓa shi ne sa to kai ne kai na ka shirya karɓar baiwa tunkawan ka bace ko tunkawan ka abinci da abinci da ko mai daɗi an tare da ko ga abinci mu da wake mai daɗi wanda ne tunkawan ka ko ko a ka tare da yadda za ka karɓi wannan baiwa ta Allah. Wanda suke bayan Allah mana ganta su suna shiryawa don karɓar irin waɗannan baya-baya. Saboda abin da ya zo a hadisi lallai akwai wasu rahama daban-daban da suke zuwa da Allah a kwanukan zamani wato suke zuwa daga wajen Allah ta bara wa ta'ala Allah yana turo rahama a cikin kwanukan zamani wanda wata rahama sun ta zo ko kuma na tafi shi ke nan sai a shekarar duhu ba a samu samun irin ta ba ba a samun irin ta ba wani a shekara ɗaya wani a shekara duhu goma ba a ga irin ta ta sake da kaza na'am ku kokarin karanta ku kokarin ku jira a gare ka kuma a cikin watan ramadan akwai daren da yake ta fi wata dubu da wani wannan daga bincike bincike watan ramadan wanda yake mashurai ne sun tura kwarai sun tura kwarai to ka ba sa yaji kamar yadda nan gaba za a faɗa wa kal to wa kallalahu an ce ma a duniya falikan nan in in lissafafu ne yi tafsirar alal mukallafi dan haka din ya bi ya zama ya fi sauƙaƙawa ga wanda ke mukallafa tun da an ce yan kaɗan ne to ai zuciya sai ka riga hanyar kamar yan kaɗan ne sai ya zama har da yake gama masa wahala amma an an ce ba cewa ne to zuciya sai ta rinka hango yawa babban kare zo kuma dai wanda a cikin ku ya zama bai da lafiya ne da shuri lokacin da watan ramadan ya kama shi watan ramadan ya zo sai same shi ba lafiya ba lafiya to au ala safarin ko ko yana halin tafiya a yi musafirin wata ramar ya same shi yana matafi da fara da kasar tafiyar da yake ta kai a ce a yi kasarun sallah wata da wasu ya zamo azumin zai wahal da shi filhalaini a halin yin halin rashin lafiyar ko halin tafiyar fattafa dara wanda wannan ya jawo ya ajiye azumin ya sha wannan yinin fa'alani iddatu bil fitri wato azumi ne a kansa da falin da kuma amgara ya abinci idan kwanukan da ya sha azumi mina ya nuna haka wasu kwanuka na daban ya su muha da zai abince su madalahu zai abinci wannan kwanukan saba maimakon kwanuka da ya sha maimakon kwanukan da ya sha a kwanan da zai yake kuna mu shi a da mukaddurun ya kaddara cewa wa'ala da zai da layu biyu kuma akwai na shafafiya wanda ba su da ikon yin azumi yake barin don tsufa da yawa auren ko rashin lafiya la yarda ko rashin lafiyar da ba a sa ran za a warke to me ke kan su fidin sai su ba da fidiya an iya wadda fidin na ita ce idamu mutum ko shi damu da'aru wasaki ne da'aru wasaki shi da almajirai da yawa ai kadara ma ya kudu mutu yau ne ai gwagwadon yadda miskini zai ci a yi wa ho mutu menene abin da yake isa miskini kuwa shi ne mudullabi daya ɗin gadin kutun baladi daga barin jarin abincin mutanen wannan gari likulli yau ne zai ba da wannan ga dukkan rana da bai abinta ba ko dai saboda a wato cewa bai da ikon nan saboda tsufa ko rashin lafiya wata kira'atin da ya rafa shige akwai kira'a wa ala da jina ya tuko da ku fidiyatu da ami ba fi da tun da ama ba an rafa kira wato fidiyatu wahiya ita wannan kirafa ne bayani kirafa ce bayaniya kirafa ce bayaniya wakila to wannan kenan wakila wasu malaman suka ce la la inda aka kaddara wa Allah lazina la yuqiqunahu ghayru muqaddara ba bukatar sai an kaddara ta ba bukatar sai an kaddara ta wa kanu muhayyari na cikin sarri islam yadda abin yake da ta musulmi a farkon zuwa musulunci an ba su zaɓi an ba zaɓi bai da sojiyar fijin ko dai a yi azumi ko kuma an ba ka son ka azumin sai ka ba da fijiya in ka bada sai dai shi ke nan ya wadatar ba sai kai azumi ba za haka abin yake ya ce in haka abin yake zubar da sannan aka shafe wannan bisa ayyuni sauri ta muka aka ayyana azumi ya zama ba magana in dai kana da iko a ce wai ka ba da wata tunjiya za ka wadatar da shi a dole ka yi azumi بقوله إلا الله سبحانه وتعالى يجوا فمن شهد منكم شهر فليصم وأن الله يسعى غوتا يغوتا أشيكو كل الذي يغني بالسواد دي هو النوم قال العباس أبان العباس يجي إلا العامل يقول وأنا تكي تكيكي وأنا مريع الوقت في الشارع إذا أبقى تاب إذا شاء أذنه haufar Allah mai waladi don suna tsoron ɗan kan wani abu ya same shi. To irin wannan wannan aya tana nan tana aiki a kan su ko bilana ba ta ce wa ta yake yi mu a hajji ta yake yi ma a haƙƙin su biyun nan. A mace wadda take mai kiki in ta sha azumi a wajen malika a ruwa da take shi ne cewa za a ce wajibi ta rama azu in ta sha azu wani wani za a ce wajibi ta rama wannan azu gwagwana abin da ta sha a haka kuwa tsarin amma kuma za ta ba da fidiya duk rana ɗaya da ta kai za ta ba da mujallabi ɗaya da mutum shuru a da mujallabin a haɗa a wato a riga bayarwa a rana haka nan ma wanda yake ta sha azumin don shayar da mu saboda ta ganin mu in kai azumin ɗanka da take shayarwa zai to shi ma a nan sai a rama azumin kuma a ringa fidda mujalladi da dukkan rana za a karta idan ita da cikin kome sha masu ta sha azumin haukar alurin ne dan suna jin tsoron ɗansu ko dai ɗan da yake jiki ko ko ɗan da ake ba nono zai ji fa inna ha libaqir wannan aya tana nan tana aiki na rasa fi hakira a fi hakira ba shafe ba a hakira a shi dai ita mace mai ciki da kuma ita ne shayar da nono duk masu abubuwan nan kuma sun gama akan cewa in sun sha azumi to ana bukatar su rama kuma shi wannan wato fidya ita ce kafara su gura ita ce kafara su gura idan idan zai ya zamo wanda suke jin tsoro a kai wato shi ne yan ba su kansu ba amma idan su da suke jin tsoro to ba su sun yi fidya ba kawai da ya fi tura ma a makamar imam malik shi ne cewa ita ne shi in ta ta azu to abin da ake bukata shi ne duk sanda ta samu dama sai ta rama azu ba sai ta yi fidiya ba wanda ake bukata ta yi fidiya sai wanda ya ne ta sha azumin saboda shayar da nono yawwa ita ce ake bukata kuma a gane duk dai makamomin da sun gama a cewa wa'annan ba za su rama azumi me suke da su sha azumi haka nan ne shaɗin nono da ta sha azumi to duka nutsu za su rama wanda wannan haka aka wato daga sabai da tarihai da sauran abin abubuwan nan guda uku illa iyaka akwai kauri wanda aka rubuta daga rana basu da kuma gano umara cewa ita mai jiki in ta sha azumi ba sai ta rama ba ko yaushe ba ba sai ta rama ba amma dai za ta ringa ba da wannan kafara wannan ta tsura kafara na tsura shi ne musulmi haka nan ma ita wadda take shayarwa ita sha azumi to ba sai ta rama ba amma za ta ba da kafara tibbar wanda shi ne abin da wannan aya ta nuni zuwa ga shi illa iyaka aya ba ta nuni zuwa cewa ba magana ramawa ba ba ta nuni da cewa ba magana ramawa ba bari da abin da suke nunawa ma shi ne cewa rama waɗanda su da cewa ta yi wa an ƙara wa Allah ne mai gugurin filitu ta nufi ko a bayan a can a baya ta faɗa cewa fa'ida su minan ya yi wa a wato su da gana ba su yamma kuma su kaɗai da ta saba da sauran sahabbai a nan wanda wannan fahimta ta sai na gana ba su da sai na gana umara ita ce a yau ake so lalle sai an tsora mutane a nuna cewa ai mace ne suke da ta sha'ani masu kara ma kawai ta ma da duniya ko mace mai shayarwa ta sha azumi ba sai ta alama ba kawai ta bada fidiya wanda da zancen da daga yau sabai duk suka tafi a su biyu na kaɗai su ne masu tafi a kan haka ba amma sai ta kokari a dora mutane a kan wannan fatuwar ta biyu da samu a nan sallallahu alaihi wasallam amma fatuwar da mafi yau sabai suka bayar da tabi'ai da sauransu a juye da mutane da wannan kamar wannan gaba ɗaya babu shi ma a ji to wannan kenan akwai wani malami wanda shi a nan yadda ya fahimci fassarar ayar bayan da aka faɗa mai shi yadda yake faɗa ya ce a fillatu filiya da arziki wadda ita ce kila miskini a kowace rana ta azumi alal da zai ne biyu kuna lalle ce akan waɗanda Allah ya hore musu za su iya haka shi yasa a wajen wannan malamin ya ce abin da ake faɗa shi ne cewa ba kawai ta musulmi ga azumi a wata ramadan ba a bayan ma azumi in har Allah ya koyi to lalle duk da ka kai azumi duk da ka kai azumi to akalla ka samu abincin da shi ne guda a kaya ina ka ba ku da shi ma ya zama kafar da wannan yin azumin ka kai sha'awa wannan kuma ba da wannan abincin da mutum shi kuma ka kai ragowa don wani adam abin da damu ta sha'awa bayan sha'awa sai ne ruwa da rage ganin juna da kuma wanda ya azumi ka ka kai maka an fara ka samu wasu wani lokacin ma ya zamo a yi azumin da kyar aka yi zama wani ma ba a yi sahotin ba kuma a kai azumi a kai azumi da ne za a yi nuna baki abin ya zama babbar tashin hankali domin ya samu wani ana bayarwa da wanda ya zama ne da hali a ce sai ya bada abinci miskini ko da ɗaya ne aka bayar sai ya zama an magance irin wannan an magance irin wannan kamar ta ɗauwa a ɗaya wanda ne ƙari a wajen wannan abin da aka faɗa al'a lisiyarci ya taimaka da yin ƙari an rukarar da mutuwar bilbilin duka gwagwadon da aka ambata a game da fitar ya ba da abin da yake ya haura abincin mutum ɗaya ba huwa wannan taimakawa da ya ta sa kai har yau da ta fi mai ta fi mai alheri ne babba a gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da ake ba abin da ake samu saurin samun karbo a wajen su irin a taimakawa bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayi yana da ikon da wada ta kowa amma sai wasu a halin bukata wasu kuma a halin akwai idan a duba a gani Allah ya yi haka ne na a duba a gan ma fishi din za su taimakawa marasa shi ya sa wanda iya taimaka ya zama ma har yi ƙari akan yadda aka ce sai ya yi to ai lalle zai zama haka ɗin shi ya fi man wa an ta sumu ku yi azumi mubtadau an ta sumu da mubtada ne ya sa a mahallin rafa'i na yi tawilin sa da cewa wata wuku wata wuku yin azumin naku a bar hula ba da kairu na ku shi ya fi minar tsari daga ku ce ba za ku sha azumin wajen jin in ya so ku ba da duniya in kuntum ta'alamu in dai kun san annahu hayrun lakum cewa shi ya fuka gare ku fa'alu ku aikata to sharu ramadan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون تلك الأيام wa'annan kwanukan da aka ce ku a zuta sharu ramadan su ne kwanukan watan ramadan kwanuka na watan ramadan wanda ta yi su zamo talatin ko kuma su zamo ishirin da tara wato abin da zuta da yana zofin sannan wani masu rikon da duka a iya mu'alam ka sani ana zuwa a shahuri cewa sunayen watanni a alama a jikin nan alami ne jinsi alami ne jinsi shi ya sa ma'alfa ne ba ni kira ba tunda an ce alami wa ramaranu ramaranu mamnu'u min sarfi an hana shi sarrafa ba a masa faruwa ba a masa kasara ba a cewa ramaranun kuma yanzu a ce ramarani sai dai ramaranu ko ramarana da ya za ba a sadaka saboda alamin yanki da ƙarin alif da nuni domin ramaran an tsaro shi ne daga kalmar ramar shi ne kona domin yi wada watan ramadan yana kona zulmai ai yana kona ta duk wanda ya tsaya ya kula da watan ramadan to ba fa'ida da zai samu daga watan ramadan shine cewa wannan watan ramadan din yana kona duk zulmai an kira wata a wata saboda ya yi shura da amfanin mutane dangane da addini ko duniya da sannu bayani akan wannan zai zo nan gaba inda ubangiji ya ce يسألونك عن الأدلة قل هي مواقف للناس wata magana wannan da aka kuka da Qur'ani a ciki ila da wani mako an kuka da Qur'ani ko daga da wani mako ila sama'i duniya zuwa sama ta farko kila da kanin alaikum kanin a watan Ramadan huda halin kasancewar ta ne shiryawa hal wannan hali ne haliyar wato min Ramadan ne shirya daga fata wato da shirarwa ne daga fata idan aka yi azumi to sai zamo haka din ya sa ɗan adam ya bandu wata kafa ta bacewa ya bandu wata kafa ta bacewa na da mutane in je za a yi azumi irin yadda aka shara ba irin azumi da galibi a yanzu shi muka fi za a azumi na ana an bar abinci amma ana tunanin abinci ko sai an yi wanda aka bari kamar sai an rana mutum ya yi sahur ya buɗe baki idan za ka haɗa abincin nasu na sahur da na buɗe bakin sai ka tarar ya fi abincin da yake ci sanda ba a zama kace ba to shi ya sa kamar ba a rage kome ba ba a rage kome ba amma da a ce azumin ana yin sa yadda aka kaɗa da sai zama haka in ya sa an bar hanyoyin ɓata yawa an toshe hanyoyin ɓata yawa a lilla ga mutane ubayyana hujjoji kuma wato in aya ta wani haka ayoyi wanda suke mabayyana minan huda na daga shari'a imma ya hali ila na imma ya hali daga abin da yake fitarwa zuwa gaskiya minan akari da hukuncin hukunci wa minan kurkani da kuma abin da ke bambancewa tsakanin daidai da ba daidai ba ko bambancewa tsakanin gaskiya da abin da ba gaskiya ba limma ya faru bai da kai wa ba abin da ke bambancewa yake raba tsakanin gaskiya da ba gaskiya ba wal hasil to bakar hawa sai da yake gida da gani bakar hawa da marani mabiyayi wata ramadan ya kunshi darajoji biyu na farko saukar qur'ani a cikin watan ramadan cewa qur'ani ya fara sauka ne ko ko haka ko gaba daya daga baitul ma'mur zuwa baitul izzati a watan ramadan abu na biyu kuma da shi ramadan ya kunsa shi ne samun lailatul qadari a cikin lailatul qadari جاهلية المعنية المعنية بقوله تعالى وتدرك أنك سوة نزل ملائكة وتأتي نبي لفن أبنين إنا أنزلناه في ليلة مباركة حقيقة مهم سوكة القرآن أجريب الملكة إنا كنا في هذا الوقت كل أمر هاتف أمرا من إنا والهاشم هذا البيان أن أن جبريل سوى ملائكة جبريل سلف يا من الملائكة القرآن لجلوه المعقول ونزل به إلى السماء يا سوكة القرآن إذوا سمع الدنيا فأملأه للسفرة ya ya shiddanta da mala'ikun da ake kira safara yan aike فكشفت وجوه wanda mala'ikun da farko da Qur'ani a cikin takardu bisa wannan tsarin yadda yake ومقرها بيت الحج matsayin da wannan takardun suke da zama shine inda ake kira baitul izzat في السماء a saman duniya ثم نزل به sannan kuma daga baya mala'ika jibril alaihi salam da suko da Qur'ani ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shekaru 23 وفارقه da kaɗan kaɗan على سبيل الوقاية dangane da irin abin da ke faruwa وجبريل a mala'ika jibril alaihi salam ولا للسفرة shi ne shirka ga mala'ikun nan da ake kira safar tun farko وتلقى عن همسها kuma daga ƙarshe ya zama shi yake karɓa daga gare ta والحكمة في نزوله مفارقة a hikimar da suke cikin saukan ƙur'ani da kaɗan kaɗan تثبيته في قلبه shi ne a ƙara tabbatar da ƙur'ani a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وتسديد الهجر على المعاندين da kuma samun da hujjoji bisa masu taurin kai وزيادة إيمان للمؤمنين da kuma ƙarin imani ga mummunai قال تعالى wani tabaraka wa ta'ala ya ce قال الذين كفروا wannan da ke kafirai ce su a wani ne ana abubuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani gaba daya كذلك المثبت به Alamu ya فؤادك ce an saukar da shi da kaɗan kaɗan ba don komai ba don mu ƙara tabbatar da zuciyarka ya rasu da Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani ورسل الله ترسيلا zuciyar ta shi a jibire ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا kafirin nan baya ta za a kawo ba wani kwatanci da za su dinga yi sai kuma mun zo ma da abin da ya fi shi ne gaskiya abin da ya fi kyan makoma وقال تعالى wani ta ba ku da ala kuma ya ce وإذا تليت عليهم wannan آيات saboda yana hakika su ne waɗanda duk san da aka karanta musu ayoyi na Allah su da Qur'ani sai da ƙara musu imani ba da rabbi na tawakkalu وقال تعالى wani ta ba ku da ala ya ce قرآنا فرقناه لتقرأه mun raba Qur'ani mun raba على shi don ka samu ka karanta shi ga mutane wato an an sauka da shi da kaɗan kaɗan kaɗan ba don gobe ba don ka samu ka karanta shi ga mutane a hankali wannan ka samu da mulila mun sauka da shi saukarwa وتلك الليلة a wannan ranar wanda Qur'ani ya sauka a cikinta ذات أربع وعشرين ranar ishirin da hudu ne.
وألم كذلك.
مثل قدره Cewa da su ƙarni يكون في رمضان takan zo ne a watan Ramana, وقد كنت قال عنه لغيره takan shuru daga gare shi zuwa wani, takan ولكن zo ba lalle a Ramadan ba.
ولكن الغالب Sai dai abin da yake ya fi yawa shi ne a cikin ta zo a watan Ramana.
والغالب كون Kuma a lokacin zuwa na ta a watan Ramana, lokacin da ta fi zuwa shi ne goma ƙarshe.
هذا مذهب مالك wannan shi ne abin da imam malik da nabi allah ta'ala an yi وذهب الشافعي yake kai amma ya wani kalli shi a cikin أن على كنت قال ya ta أربع tafiru ala manan cewa ita ne ta kokari ba yadda za a yi a ce ne ba a wata ramadan ne ba wajen malikawa yadda mai mutunta da ke faɗa wantakala wantakala a yanar su karare ba ta ɗau gare ɗaya tsara ko wata ɗaya da za a ce lalle a wannan watan ba ta yiwu bana in an samu yanzu kare a watan ramadan mace ya zamo kera ne wata shekarar ma kuma ya zamo a mujidda na a same ta shi ne wata kana wani murabin ka nika sare ajin ma bakiya ɗayan wata to
بل هي ملازمة له ai amma wajen imam malik amma wajen imam malik da shi yace ai koyaushe ne na tukadari a watan ramadan ake samu والغالب كون في الأشهر الأواخر من amma abin da ya fi rinjaye shi ne a ce a samu lailatul qadari a goma ƙarshe da watan ramadan والغالب كونها في الأوتار mafi yawa kuma shi ne zama wata a gutare kamar daren ishirin da ɗaya ko daren ishirin da uku ko daren ishirin da biyar ko daren ishirin da bakwai ko daren ishirin da tara خصوصا إذا صادف المثل ليلة جمعة musamman idan ba a rasa dace da daren juma musamman idan daren da yake mara kuma ya zamo dare ne na juma a nan da wasu a ke fara ita koyaushe ne na tsokanare tana zuwa a niski na biyu na wata ramara wato daga nan da aka ce dare a ramara ya kai kwana goma sha hudu ana goma sha biyar daga nan har ana goma talatin a nan aka fi samu sai na su kare kuma suka ce ma a wato a irin nan in ka samu daren da yake na juma'a ga shi kuma mara to ka iya ɗauka cewa wannan daren ma shi ne ne na su kare misali bana a an tashi da azumi rayin shirin talatin ya zo wata ya kama rayin shirin idan mun ba maganar juma'a a farko inda ba a nufi na biyu take ba ba maganar juma'a ta uku am ta biyu wannan wanda aka yi a jiya domin ita ba ba a nufi na biyu take ba a juma'a jiya nawa ne ga wata sha ɗaya ne ga wata shi ya sa daman ba ga ta ba mara ba kan wato an na ta mara amma dai ba sha ɗaya take ba ba a nufi na biyu take ba mara ce amma ba a nufi na biyu ba to yanzu wanda za ta zo ba ta farko wanda za ta fara ba ita za ta zo ne sha takwas zai zama a wannan juma'an za ka kai azumi na sha takwas to kada ba azumi ne ishirin da biyar to wai na malaman suka ce kamar a wannan shekara sai ya zamo kenan daren da aka fi sa rai ya zama shi ne mai rasu kadari daren ishirin ne ke wanda zai zai wato wannan da za a dau daren da wannan daren da za a dau azumi na ishirin da biyar kuma da shi ya dace daren juma'a kan aka yi jura ta karshe a wannan watan ishirin da biyar na asabar lahadi litinin talata da arba'in wata ya tafi sai da zo da alhamis an gama an gama arziki an alhamis zuwa da za a yi sallah ko kuma ya in ma watan ya zama ya yi misali sai ya zama ke nan kai a nan laraba zai zama shi ne sallah ko wannan juma'a ta ƙarshe ita ce ke nan ta cika wannan tsarin da aka faɗa cewa ga shi dare ne na mara ga shi kuma da na juma'a wabila walfurka da kuma abin da ke bambancewa tsakanin daidai da ba daidai ba kamar shi ne kuma shara wanda duk Allah sa yana nan san da watan Ramadan ya kama da cikin ku falle su ta zai masa wajibi lalle ya amince shi lalle ya amince shi idan ne ba wani uzuri da zai hana a ce ya amince shi ba zai ba shi wani a hanzari da zai hana idan a ce azumin da ya zama wajibi a kansa ba to wa maka da marina wanda kuma ya zama bai da lafiya a watan ya kama da amma shi bai da lafiya au ala safar ko yana halin tafiya bai da to abin da yake a kansa sai ya sha a wata cikin watan amma wajibi ne in ya kaɗin ya rama ina jami'in ma daga wasu fadar ta ƙaddamin su irin wannan ya gabata a baya ko kullum an bai da tariyar lalata wa hama na su don ka ɗauka ko an tafi da tarihin mai shaida ta cewa duk an ce mai shaida wanda ya zo an ne ya yi ya yi zuci da shi an tafi a ce a a yi hawan wannan ma wato har yanzu ba a shafe ba yana hukuncin yana nan mara lafiya iya yin shirkan amma mara lafiya ba sai rashin lafiya ne yake ya faru ba nan rara a ce mutum ya tashi da mura in ce ai mai yana mura bai da lafiya ba za sha azumi ba ne mura ta al'ada ce ma wadda ta wuce ta al'ada ba wani yana tsarin yi kaɗan ya ce ba za sha azumi ba wanda ba shi yasa wahashi yake cewa ai malarar shadidan isu kuma a kunso ai rashin lafiya wanda take mai tsanani da ya azumin zai wahalar ka a nan ita in tare da wannan rashin lafiya dalibai a nan suke cewa wanda yake mai da lafiya ya zama azumi zai wahalar shi kwarai saboda wannan rashin lafiya ya sha idan ma aka sami masalan likita wanda yake kwararre ya ba shi lafiya labarin cewa kai in kai azumi ta yi mahalaka ya zai masa wajibi ya bar azumi wajibi ne ya bar azumin kasan in dai likitan nan musulmi ne kuma kwararre ya ba shi labarin cewa in kai azumi fa ta yi kamar ya zai masa wajibi ya bar azumin in ya so daga baya Allah ya ba shi lafiya ya ramu wannan azumi akwai daga malamai wanda suka ce a sannan ma in yi azumin azumin kansa ba karba da a ce zai kusa a yi azumin kuma sai Allah ya kaddara ne mutu ba da ya yi azumin to wannan azumin ne ba a karba abin da ake bukata dan da ya samu lafiya zai yi azumin ba tare da gamuwa da irin wannan matsala ba yara ma yara ma to ko kuma wanda yake matafiyi tafiya da yake da kai a kasar sallah kuma yanzu kuma ya fara tafiya cinka alfijir yanzu kuma ya fara tafiya cinka alfijir wanda malikawa sharaɗin a yi aiki da rukun sharaɗin shi ne zama tafiyar an fara ta tun kafin alfijir yanzu kuma daman yi ne sha biyu ba ma bi a nan ya yi cewa ba sha biyu ba amma yanzu ya zama ba haka ba to wani ya ce aka ne ya yi sai ya yi azumin ko ko da ban tafiyar sai ba ka fi ya fara yin to wanda ba ka wasu sai ba ya sha wannan ba ya sha ba dole azumin da sannan abu ne da ke to yana yi yana zaune a gida wannan dole azumin wanda za a sa sai alfilin yana ketowa karfe biyar yanzu shi karfe biyar din yana yana gida amma karfe shida ko karfe biyar da rabi zai fara tafiya wani ma ta kawo sun ce ba daidai ba ne ya ce zai sha wani azumin tun da zai dinga halin tafiyar ba shi ne ke akwai sai ya azumi amma kamar kashi wani fitari da mutum yana cikin tafiya to irin wannan ne aka ce yana da damar ya sha to yuridu lahu mutum yusra Allah yana nufin sauƙaƙawa a gare mu kuma can da aka ce tafiyan da yake na kai kaso amma da a ce tafiyan da ya ba ta kai kaso ba amma sai ya ɗauka cewa ai kama ya iya shan azu da shi ya sha azu to wannan halin ba a cewa sai ya yi kama ramuwa ne kaɗai ne yawa ramuwa kaɗai ne ba sai ya haɗa da kafara wanda ya tafiya a watan ramadan tafiyar da yake ba ta kai kaso ba da ka kai kasar sallah ba amma sai ya sha azumi yana ganin cewa ba to aka mata fiye shi ba aka mata fiye ne to za a ce na mu azumi ji kaɗai ta kansa ba sai ya yi kafara ba ba mu sanin cewa sai ya yi kafara ubangiji sanan wata'ala yana nufin ya sauƙaƙa ne a gare yana nufin ya sauƙaƙa gare ku wani za a ba wala rubutu da ba wai yana nufin ya tsananta muku ba wani za a ba alhumul fitra wannan ne yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya halatta muku shan azumi fil marari a halin rashin lafiya wa safari ko halin tafi a nan gashi an faɗa wanda yake mara lafiya in ya sha azumi saboda rashin lafiya to lalle ya rama wasu kwanuka ya rama ya kwanukan da ya sha saboda rashin lafiya wasu kwanuka daban to yanzu masu cewa ai da shi ba sai ta rama ba mene matsayin da shi ƙarƙari a ce ba ta da lafiya ita ɗin ba mara lafiya akan samu wasu nau'i ba wasu nan mata wanda idan sun sami shi har sun koyaushe ma lafiya akan samu a mata wacce za ta samu ciki wata na ɗaya cikin yana wata ɗaya wata biyu har zuwa wata uku ba wasu a sannan ne suke fama da lamuri amma in suke ya kai wata uku sai zama ma gaba ɗaya wannan lamurorin sun kau a nan ya zama ana cikin ƙoshin lafiya ga gama ce ne a sannan ma ne ta fi haɗa jiki ta fi kome a walwala da kome amma da kai ka ce wai ai tunda tana da kike in wata ramadan ya zo ta sha amma ga mara lafiya a kuma in ta sha ba sai ta rama ba ga mara lafiya ba ta irin yadda rashin lafiyar tabbatar da gare shi ba an ce in sha amma shi din ke yara to wata hujja kake da ita a nan a nan wata hujja kake da ita na cewa cewa kawai ta karɓar daga Abdullahi Umar ko Abdullahi Abbas da sauran sahabbai fa da ba su faɗa haka ba a yasa da irin wannan magana ce da ake kawowa kawai don a burge wasu wanda ta yi malamin addinin ma za mu ce su da yawa ba da mun Allah Allah ke samu wata rubuta da za su bar tsari na addini sai ka irin su bar wada da da'awa cewa ya sun samu rubuta ubangiji yana nufin ya yarwata da ba wai na nufin in tsananta ba wani za a ba har kuma fitra wannan ne sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ta muku shan azumi fil maradi wa safar a halin rashin lafiya ko a halin tafiya wani kaunin zalika fi ma'anar illati ayran lil amri bisawni a dafa a nai don wannan ya zama kamar dalilin da ya sa aka yi umarni da amin shi ya sa sai aka yi alafi aka dora a kansa aka ce wato wani kullum inda can da cikin mara wata fari kuma shi ya ce wa mawala mu da abin da ya kamata jizar a amran daga hamdara hamdarai a mubiya ne fiye wadda suka yi ba da dama a ce a bar azumi a ajiye azumi a sha azumi allazi nasu alaiha fuqara wanda malaman fito Allah ta ka musu da alheri suka bayyana a suka bayyana inda yake gilanin da ta'ala da amru sabi haka huwa illatul lil amrayn haka da nufin yalwatawar da cewa ba a nufin kuntatawar illa ce da lamurra biyu al'awwal abu na farko shi ne jawabin fitri lil marid wal mukallaf ba da dama da cewa a iya ajiye azumi a sha azumi da wanda yake wanda lafiya ko wanda yake wanda bai amfani abu na biyu a tauta abin tsara ba da yawatawa a makalama da maganar rama azumi ba a ce da mutum ya sha azumin ramadan dole ya rama a shawwal ba ko dole ya rama a lide da ko zulhijja ko ba shi dama abin da dai kawai aka ce ba a so in dai rami lafiya ne kada ya ga wani azumin ya zo alhali bai rama kwanukan da ya sha azumin da ya wuce ba idan bai rama kwanukan da ya sha azumin da ya wuce ba shi yasa sanar da yin zamana mu'ayyi wato ba wani zamanin mu'ayyani da za a ce dole a nan za a rama ba za ta taru sanar da duk zamanin mu'ayyan zamani mu'ayyan ne bai wajen ba haka nan ba dole ba ne dan an sha azumin ramadan za a rama a ce sai an rama a jere wala ba da ba ce lallai a yi dawa ba sai da aisha allah ya kare da gare ta ta ce aka ne na azumin ramadan amma so yawa ba na ramawa ma sai a sha'aban ya ba na ramawa ma sai sha'aban ya zo wani kullum inda ana akwai jira'a akwai wani tukammilul iddata akwai kuma wani tukammilul iddata wani tukammilul iddata shine littafi wani tukammilul iddata shine littafi shine littafi yau ku kika gida ai idan ku da ramana ai gida ya azumin ramana ya fi su annan ma'ana inda ya fi tsara ta yi abin da ake nufi dangane da ramawa ai ai na nufin sauƙaƙawa gare ku yanzu idan ku suka raba shi idan ya zama azumin a watan ramadan ya tsere muku don wani hanzari idan ya zama musulmi gaba ɗaya tun daga kamawar watan har watan ya ƙare bai samu damar yin azumi ko da rana ɗaya ba shi ne idan watan ramadan ya tsere muku ga misali to kurama wata guda shi ke nan za a rama sai a rama a wata guda idan ya zama wata ramadan ya kwana talatin to za a rama azumin sai a rama kwana talatin idan kuma ya zama a ramadan ɗin ya yi ishirin da tara ne to an tashi ramawa sai a rama ishirin da tara wata abin da ake nufin dangane da azumin wata ramadan wanda ake ciki ai ina ubangiji yana faɗa wa baya kenan suna nufin sauƙaƙa gare ku don ku cika kidayar kwanukan ramadan kan ku rage kan ku tauye sai kan ya zama kuna cikin hanzari kamar rashin lafiya ko tafiya to ba zai ku sha azumi saboda rashin lafiya ko saboda tafiya shi ma dai wannan an ɗora shi ne bisa kan ubangiji ya wuri na hukumin yusuf kan ma'ana abin da ake nufi kenan na halitta kusan arziki a halin tafiya ko halin rashin lafiya dan na nufin sauƙaƙa muku wa kalla hukum bi sauri ma al yusri amma in kuna da dama to na ce dole ne a san nan ku yi azumi na halitta muku ku bar azumi in kuna halin rashin lafiya ko halin tafiya ko domin idaya su ta daga gare ku ko ne da mu in lami lafiya kuke ba tafiya kun yi azumin watan ramadan din gaba daya ba ko me kenan ko kuma cewa a kun sha a ramadan amma za ku yi azumi iyaka kwanuka na kwasha a ramadan sai da mun kenan azumin ku ya zama ya cika sai da mu azumin ku ya ya ya cika ana azumin ramadan an yi ishirin an yi talatin amma kai sai Allah ya sa wani dalili kamar tafiya ko rashin lafiyar ishirin da uku kawai kai me yake akwai an baka a bakwai bakwai ne baka yi sauran al'umma musulmi sai yi talatin yanzu bayan azumin sun kai azumi bakwai ka hada da shirin da bakwai ina mai shirin da uku da kai ba kai ma kai talatin ba shi ne ai ka ce bidaya ba a fi ka da ko ɗaya ba ba a fi ka da ko ɗaya ba to wani kuma da da wani kasarar na alama don ku dinga faɗin Allahu Akbar Allahu Akbar inda kimaniya ya tabbata idayar kwanuka ramana alama ala wato ayyukan idi aya na idi kuma yau mai kimanin iddati shi ne ranar cika gidaya wa bayyana shi sunnatu kaifiyar da ta kare sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta bayyana yadda ake kamar mana cewa daga sanda aka fito har a je wajen sallar idi cewa idan ma an je wajen sallar idi liman ya riga ya zo ba ana ci gaba da wannan kamar nan amma in liman ya zo to shi kenan za a tada sallah sai a je kamar barin kuma a yi sallah don sallah ko ba magana kuma ci gaba da waɗannan kamar nan idan ku takabiri ga Allah ku rinka faɗin Allahu akbar Allahu akbar ala ba saboda ya shirya da ku an shirya ku ya shirya da ku da ma'alin dini da alamomi na addini tsare-tsare na addini tsare-tsare na addini wanda Allah kun ko da ku ta kuruna na ba gode wa Allah ala zalika duk wanda shirya da ku din da da wani alhamdulillah mun gode wa Allah duk da shirya da mutum da kuma Allah dan mai wasa ya iya tsora akan ruko da shirya wanda ya yi mana ya sauke mu ko ya yi mana da wannan shirya wanda ya yi mana ko da gwargwadon ya zara Allah subhanahu wa ta'ala ya gode mana zuwa ya yi mana da saba Allah ya gama da kalamara Allah ya saka mana matan da alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya karbe ibadun mu zai ya mu a cikin bayan da ake yantawa a wannan Fatiha ɗaya ko za mu Fatiha.
آمين
اللهم اغفر لنا اللهم بارك لنا في جميع الامور ونجنا من جميع الشرور ورسلنا كل تاثير وفاعلنا كل انك لا نخشى ولا اله الا انت كما كان ان شاء الله نخشى يا مشاور اذا اراد شان كله ولا علينا صلاتك المسلمين على اهلك ولا علينا الارض ولا على بشر المسلمين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم